السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي كده زوجة ربيع الآخر shekara ta dubu na sha ɗaya kai ga watan rabi'in da ake shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira na ba alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da shi daga watan nawa sha ɗaya ko shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba a manta ba mun tsaya darasi na biyar za mu tashi darasi na shida a wannan sura ne albarka suratul mu'min wato sura ta arba'in za mu tashi aya ta sittin da yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa didi da fassarawa didi ba mu ikon aiki da abin da za mu ji Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخلين
الله فرق الزكية وقال ربكم ادعوني وبنتم في يدي ادعوني كبوتا وكما كروتين فسر جنسي أستجب لكم منكم فينا أمسا innal ladina yastakbiruna an ibadati hakika wanda suke girman kai gabarin bauta mun ko gabarin roko na sai da kuluna jahannama da kai da sannu za su yi gautar jahannama suna kaskantattu kamar da muka faɗa ta cin da yi cewa tibiyani sauri rahimahullahu ta'ala ya kasance yana cewa ya man ahabbu ibadahu ilayhi man sa'alahu fa aktsara su'alahu ne wa Allah kirari yana cewa ya wanda wato mafi soyuwar bayansa zuwa gare shi shine wanda yake roƙonsa haka yake wa Allah kira shi cewa mafi soyuwar bayansa zuwa gare shi shine mai roƙonsa wa ya man abgaba ibadahu ilayhi man lam yasalu ya wanda wanda ke fushi da shi a cikin bayansa shine wanda baya roƙonsa kaji aka ci gaba da muka faɗa satin da yake walaysa hadin kazalika gairun gairuka ya rabu ba wanda da yake da wannan ɗabi'a ya ubangiji in ba kai ba sannan kuma annabi alaihi salatu wasallam yana cewa addu'a inna du'a huwa al-ibada ita addu'a ita ce ibada kanta domin Allah ya ce ud'uni astajib lakum roƙe ni zan amsa mu imamu shafi yana cewa Allah ya yaqbalu in tarakta su'alahu wa bunayyu adamu hina yusalu yaqbalu Allah yana fushi kare na roƙon zai yi da kai amma dan adam kuwan kada ne shi sai ku bata kana roƙon ka ko da ba kanka a gida wani lokacin da ka yi magana ka ba san ka san kuɗin ce bane za ka tambaya kuma wajibin ka ne amma za ka ji kawai abun bai ma ba cewa kullum dan ka wata ran zai jigo ka hau faɗa ba za ka yi sallaba ba kuma yayi domin kuɗi za ka bari an gane to ubangiji madaukakin sarki kaɗai ne baya baya gajiyawa shi in ka biya roƙonsa sai ya fi sanka saɓanin ɗan adam saboda haka wanda ya gane ya ubangiji wanda kuke sarki yake zai lafi da yi maka addu'o'i domin addu'ar ka kamar da Annabi ya faɗa ba ta faduwa ƙasa in dai kai za a amsa to kana da wata adab wanda za mu fi ta a gurguje mun ta faɗa su wani lokaci amma za mu ƙara mai mai jazinar addu'a in kana so addu'a ka tsira abu na farko ka zama ka zama mutum ya zama wa kun bayan biwali da ya kamata yake ka zama mai biyayya ga iyaye iya biyayya tana ta Allah ya rika amsa ma addu'a sannan abu na biyu kai ayyuka na kwarai wa kadima abadan saniya qabla an tad'u kafin kai aikin ka bai kai wani aiki na kwarai an fahimta da kyau ku kafin mutum ya yi addu'a to yayi wani abu aiki na kwarai sannan zai ga tawakkuli da sannan abu na uku ka fuskanci alƙibla lokacin addu'a kuma ka daga hannayenka to ake ko a makaranta za ku yi yara addu'a ka tashi daga hannu da dalili na addu'a cewa daga hannun kawai kankan da kai yana nuna cewa lallai wanda ka daga wa hannun ya isa ba ka nuna ba kai kaga haka ka nuna ba kai ba ka zo kai haka ba kai nuna ba da kai ya ubangiji ba komai a tare da ni kwarai kuwa sannan abu na hudu shine yake cewa ka koya addu'arka mutum ba zai zo ya fito da ita fili ba misali yana yana kana zaune a gefen nan kowa yana ji a ودعوا ربكم تضرعا وخفيا idan za ka yi addu'a za ku roƙi ubangijin ku roƙe shi kuna masu kankan da kai da koyewa sannan abu na biyar ka halarto da zuciyarka yayin da kake roƙon Allah halarto da cewa wannan abin da nake roƙon ka fa zai iya ne domin ya fi kowa ƙarfi sannan abu na shida mutum ya zamto addu'ar yana ne yake kana ce da ni ka ce yau ka yi kawai ka ce ba za kuma ba ana san al'ilha kamar yadda rigar yin a mutum rubutun ya kawo naci yau Allah naci wajen addu'a sannan na bakwai wato ka fito da karara abin da kake so ya ubangiji ina san kaza Allah kai mun kaza an bayyana idan ba ba za ka yi kulalliya ba sannan na takwas suka ce ka fara yin addu'a ka da godiya ga Allah da yi wa Annabi salati kaga shi ne dai abu da farko kirari da yau Allah kirari in ma baka yi kirari nan da larabci yau ko kullu wallahu kabiya kullu wallahu ta koyi kirari domin tana koyewa Allah na kasa an fahimta da ku ko fatiha sannan na tara mutum yayi tawassuli da ayyukansa na kwarai ya ubangiji dan kaza da ne ba wanda ya sani sai kai Allah ka biya mun bukata ta kaza an fahimta da ku yawwa sannan na goma idan ka tashi da addu'ar ka yi jawabin du'a ba ka da karfin larabcin da zaka zo ka faɗi kaza nake so to ka dauko ka bar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban shi ka ana yau ga ba su zuwa umara ko aikin haji wallahi ba ka da abin da zaka faɗa biye da wanda annabi ya rubuta daga tsakanin rukunin yamani zuwa hajarul aswad ba ka da sama da wannan duk wata addu'a da komai zaka roki Allah tana cikin wannan addu'ar Allahumma atina ko rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ita ake ba wa biyu mara shawara cewa duk abin da zaka yi ke amma da ka da rukunin jama'a hakura ka hakura tilawa salatin annabi kake yi komai hakura tana zuwa daidai dan ko ba rabbana atina fi dunya da ka zo wannan gabar addu'a hajar na zuwa ka kuma bismillah Allahu akbar ka dora sai ka dora da abin da kake so ya ubangiji wani an gani na yana san kaza kai mar kaza kai dai wannan amma da ka dawo wani kudu ya ban ya hakuri ko koma wannan jawabi wato jawabi du'a kenan addu'a da take ta dunkule ko irin su rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna a cikin addu'o'i wanda suke wato dunkulallu na ja daya wato kai da wasili da wani sunan Allah da ya dace da abin da kake roka na ta faɗa wannan a wannan gurin cewa kana sa Allah ya baka arziki to ka godiyar sa arzakat ilimi kake so al'alimu kai amfani da na sha biyu sannan idan ka ji zakara yayi tara a cikin gidanka cikin dare to ka ji kai addu'a annabi alaihi salatu wasallam yake idan zakara ya gari ya ga mala'iku tara yake mala'iku rahama kuma ba na azaba ba to sai ka tashi amma wani malamin yace wai wanda yaran zakara banda kuma tsohu yake wani saboda saboda saboda jiwo tsohon da kana koyo jiwa ku kai sannan shi ma yaro kawai saboda koyi tara sai sai hadisin da yake ke za ka kawai da wani ba amma wani ma da mun yana da Allah ya kara masa lafiya da yazo wannan mu kan buje da muka dariya yake banda tsohon da kara kuma banda yaro to mu san me yake ba bane eh wannan shi ne kawai ne jiyan ne ji saboda ya gani shi sabon zakara kullun tara yake dan ya goyi tsohon kuma ya riga ya rikici a rikice ne bai san ma san safiya ta yi ba bai san dare ba bai san da wannan ji to kaga sai ka san wanda zakara za ka ajiye ya rika baka shi ta mahaifiyar sa'id bin musayyib in ban manta ba ai kaga lokacin da shi saboda yana cikin wanda ke mujabu da'awa ne addu'a Allah yana amsawa to da zakaran yana tara kun lokacin sallah take da yana wata tara sai ya tashi ya tashi da sallah ran nan da ba ta kai shi ya kama shi ya tashi shi ba kamar me za a lamu sai ya kada Allah sauka wannan muje ta ga Allah ya yanke ta daga ranar sai zakaran ya zama kurwa bai da shi ta zuci ka ga ka ja zamana kawai wannan kalmar kada Allahu sauka lokon yace Allah ya jira shi ko cewa kai ji Allah ya jira ka kai kadira shikenan akwai wanda suna da wannan kaifin addu'a wanda da da dama akwai dukkan zabai da tabi'ai sannan kuma sai yake cewa na sha uku kada ka rika yin ta'addin wajen addu'a ta danci mutum ya zo yanzu kawai mutum ya roƙi Allah Allah ka kai in zama annabi wannan ta danci ne addu'a kaga wannan Allah ya rufe annabawan da gaba ɗaya cewa akwai katibul nubuwa ko to kai so kake ka zama annabi ko kuma yanzu kawai da ya aure bai sai Allah ka bani ɗa kafin shekara mai zuwa wannan ta'addanci ne ko aure ba ne ba ta yaya bai da budurwa ba kudin aure ba komai wai an ce da wakila da ni aka roƙa ba Allah za ka iya zama sarkin kan da yake anya kage yana yana shakku kenan a ciki yana ganin shiri bidiyo layin ba gaba daya za ka ga wannan abu ne ba ba mutahidi ba ko yanzu in yau mai girma kan bije ga dawa ba sai dora ruwa ko ba ka bari a matsayin na na Yusuf Jafar kawai ba ba ba ba demokradiya ake ba sannan sai ya ce na sha hudu la ta takallabu saja'atu du'a kan mutum ya dauke da shi yace wai sai ya ga akade misali ajoyi kamar yadda waka take bi ta da karewa da kafiya kowanne layi da dauko sai ya kare da ya kowanne layi a sakara addu'a sa wannan Allah ba ya san dalili in za ka yi ma addu'a wajen wannan sannan kada ka roki Allah madaukakin sarki cewa Allah ya baka iko ka yanke zumunci ko ko wani abu na sabo roƙi Allah madaukakin sarki ya baka ikon yin sako kar ka yi wannan sannan na sha shida kada mutum ya zama mai gaggawa ka fara addu'a kace har yanzu ba amsa ba kaji na ba wasu misali annaba duk cikin bayan Allah ba wanda Allah ya wuce irin annabawa amma annabi ayyub shekarar ta sha bakwai yana cuta mun ji da wannan da su a baya sha bakwai kuma yana roƙon Allah amma bai hakura ba to saboda haka kaga mutum ya zo ya ce shi yayi yayi yayi a wai haka mai zuwa ya daina zuwa yin kitabi da nawa yana yi kowa ya yi oho kanka kuma yawa ko ya shiga har littafi shi na yi a masallaci kaza na yi a masallaci kaza shi ya gani shi ke na yi kaga ai kanka yawa na sha takwas shi ne wato ka kiyaye cin dukiya haram kana so addu'a ka tarika shiga sannan na sha takwas na sha bakwai kenan na sha takwas kuma ka kiyaye wato kwani ba lokuta waɗanda Allah yake amsa addu'o'i a cikin kamar musulmin dare da lokacin sujjada da lokacin tahiyya ta ƙarfi wasu suna wasa da irin wayannan tahiyya ta ƙarfi wanda za ka yi sallama da tsakanin kiran sallah da iqama an gane ko da ranar juma'a bayan la'asar din nan har zuwa faduwar rana a lokacin abun babaki mutanen musulmi dina tasu a lokacin ake in biki za a ran juma'a ya Allah zai sa ma albarka lokacin da Allah yake amsa addu'a lokacin da kake wa Allah ma da lafiya da ni'imar da ya maka ai ba wai kuma ya zama dole za ka yi ba sai ka canza rana ba amma ran juma'a ka sa tasu bayan la'asar aurenka dole ba zai albarka ba an gane ku yawwa sannan kuma daga lokacin da wato me yake kira da lokacin lokacin yin buɗe baki da lokacin tafiya da lokacin saukar ruwan sama duk wannan lokutan ya kamata ka kiyaye na sha tara ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta idan aka zalunci mutum to shi ma Allah madaukakin sarki yana buɗe mar awani hanyar al'amsawa da zarar kai ka zalunce shi ma addu'a to za ta hauka kar ka rika ganin ba komai bane in dai ba addu'a za ta hauka na jiran shi lokacin da wato damuwa ta same ka kuma sai ka yawaita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin kana yawaita wannan jiwa karo ta Allah Allah zai amsa zai amsa baka sannan kuma sai a daren arfa eh da lokacin da ake kafa da marwa da lokacin da mutum ya yi ba a ranga a wa'asubura amma an gane ko da ta tsakiya da ta rabin zawratul kubra wal wusta a wannan lokacin shi ma Allah yana amsa addu'o'i ai guraren da Allah yake amsa addu'a mutum ya tafi umara musamman aikin haji sun kai goma da kwarai ko gaba ta yanzu aka tafi a ce duk kaji biyu ko idan an gaji ka roƙi Allah to Allah ya dakatar da mu wannan shine a dunkule abin da za mu iya kawowa muna da Allah wanda kujin sarki a amsa addu'o'i ne muna tawassuli da ayar da muka biya ya biya mana bukatun mu shi Allah wanda kujin sarki ne innal ladina yastakbiruna an ibadati masu girman kai gabar mu wato roƙona sai yadkhuluna jahannama da sanu za su shiga wutar jahannama da kalina suna kaskantacci sai Allah yake ni الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون Allah ya ce Allahu allazi ja'ala lakum al-laila Allah shi ne ya sanya muku dare da kunubi da wato nutsu a cikinsa ku samu nutsuwa wannan haramun sira kamar ya sanya muku yini kuma lokacin da za ku rika gani ido na gani ne kaga ai ko bacci ko bacci ba baccin da yake na dare ko baccin rana da yake na dare daɗi ba ya kai shi wasan kuma ya fi ba wa jiki lafiya da wani da nutsuwa saboda haka Allah shi ya sanya muku dare wato litaskunu bihi don ku samu nutsuwa a cikinsa wannan haramun sira sannan idan ya muku yi kuma lokacin da za ku rika gani ba daren da ya muku kiran ba in lokacin da za ku rika gani inna la ya lazu farin da ala nas lalle Allah shi ne ma abokin falala ga mutane walakin aktsara nas la yashkurun sai dai mabiya yawan mutane ba sa godewa Allah auza ni'imar da falalar da ya yi ta sha ba da wannan misali idan kana jin takaicin Allah madaukakin sarki ba ka kuɗi ba to me yasa kuma ba ka complain akan da raba rashin lafiya a Aminu Kano da kawai sai ne da murtala ji za ka bane ba ko ba haka bane ai ya kamata ka tuno wannan duk da bai baka kuɗi zai kana complain to ne sai da aka tashi raba rashin lafiya wasu na nan wata shida a kwamfi wani shekara kullum ka shiga da awon yi kuma ko su ne biyar babu a cikin aljihunka me yasa ba ka cewa ya ubangiji ka rasa rashin lafiya ni ba kaman ba wani mutum saboda haka wannan shi ne kaga shi da yake mabiya yawan mutane ba ta godiya a mutane ko mun da muke zalikum Allahu rabbuku kamar ka tambaya waye ne yin wannan yace shi ne ubangijin ku Allah ubangijin ku khaliqu kulli shay'in wanda ya rubu komai la ilaha illa hu ba wanda ya tantance da abota wa shi wa anna tufakun to dan me yake karkatar da ku ake jefa muku kariya domin al'is shi ne wato magana da za a kirkira قالوا عزيزنا لتعفكنا لتعفك بنت خرجت دم عن آلهتنا قبل اللولم في أحلى وبتن أكالا هنا إيه أبن دم كتنجوا إذن كذلك سيؤفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون kamar haka ne ake jefa musu ƙarya a karkatar da waɗanda ta zo bi ayatin lahi da jahadin waɗanda suke mutunta ayoyin Allah ba da wakil sai sai Allah yake الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين Allah ya ce Allahu alladhi ja'ala lakum al-ardha qarara Allah shi ne wanda ya sanya muku kasa a matsayin gurin zama matabbaciya inda za ku zauna domin da adam ba zai iya rayuwa a sama ba a ka'ida tana yin sama yanzu tana ta sama sanyi yana ƙara karuwa nan kana gani yanzu ƙasa wanda da muke yi nan ne gurin da yake da tsini da zafi amma an kana yin zama kana yin zama to akwai gurin da zaka je cikin kankara ba mu duk yake ne a tawa zuwa wannan a duniyar wata ai za ku ji an kinka ba mutum da jiya kawai yake ba sai an mara hada hadi yadda zai tafi domin in yaje in bai wata ba akwai gurin da yake san da ni gaba ɗaya ba za a samu labarin ba to sai Allah ya mana kasa a matsayin matabbaciya inda za mu zauna shine karara ba za ta yi tambal-tambal da mu ba asali abin da ya fi yawa a ban ƙasa ruwa ne inda Allah ya bar ruwan ba da iya zama kaga ya sama ba za mu iya zama a ciki ba kuma san kasar sai ya tabbatar mana da shi da za mu iya zama shine karara shi dai ce wata ma abina da ne sai sama kuma a matsayin gini in kaga dama ka ce Allahu ja'ala lakum al-arda ay khalaqa lakum al-arda shi ya halatta muku an gane ko wato kasa kararan a matsayin matabbaciya wacce ma a bina'an sannan kuma ya sanya ta wata zama gini wa sawwara kuma Allah shi ya tura nau duk yadda ka ga mutum da fari da baki da mai kiba da dogo da gajiri da kowa ne Allah shi yi a haka shi yake zan ganin zara shi da idan ka kuje shi da wanda ya yi domin kai ma ba wani abu wani wato mutum an shiga ba wa Allah ba ko wani abu ka baki ko wani abu kai masa ka burge ya yi ka haka don shi ya ga dama ya yi ka haka yanzu za ku da halitta Allah da Allah ne sai ce wa sawwara ku shi ya turanta ku da kadi halaka da insana bi ahsani da qawi tsarin da yi yadda ka ganja haka na haka Allah yake zangane ka shi ne fa ahsana suwara ku ya kaita sura ku inda ya ga dama sai a yi ka mutum ai ma kai irin da duki kokari misali da ai ba zai kyau ba ka kalli ka tuno kanka ne akan mutum ba zai kyau ba ko ba ga bari yawa ba gaba kowa ya ganji gudu zai ba balla da a ce kan agwagwa aka yi gashi mutum amma kai irin na agwagwa idi da yake ba a kana suwar ya kyauta da suwar wa razaqakum min at-tayyibat sannan kuma ya azurta ku daga da'a dan abubuwa ya ayyuha rusulu kullu min at-tayyibat saboda ka da a dan abubuwa zalikum Allahu rabbukum kuma kun tambaya wai waye ne wannan kuka Allah sai ne ga waye cewa zalikum Allahu rabbukum wanda bai wannan abin shi ne ubangiji tunda kun yi da rububiyya din shi ne tabarakallahu albarkat barakatuhu albarkar ubangiji ta yawa ta rabbul alamin ubangiji da kai ya Allah ya yi هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين الله مدوكتين sarki هو الحي Allah shine alhayy rayuwi wanda babu wata mutuwa da ta taba ko kuma mutuwa ta taba gabata da kafin kafin wannan ba za a ce da babu Allah ba yanzu kuma ya samu rayuwa ne da ba sun asali shi ne huwal hayyu Allah shi ne rayuwa la ilaha illahu ba wanda ya cancan da abota wa shi fa da'u mukhlisina lahu din furoke kuna wa tsarkake addini da shi alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin wa rabbil jalaluhu wannan aya tana cikin ayoyin da malamai suke istinbatin fitar da wato aksamu tauhid aksamu tauhid da ake magana akai cewa akwai tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma wa sifat la yadjo huwa al-hayy wa tauhidi al-hayy tauhidul asma wa sifat ko yawa la ilaha illa hu shi kuma ba tauhidul uluhiyya mukhlisina lahu din alhamdulillahi rabbil alamin tauhidul rububiyya kaga duka uku ta kunta sai kuma um cikin suwatin maryam rabbus samawati wal ardi fa'budu wastajib li ibadati aka take ko wama bainahuma fa'budu wastajib li ibadati hal ta'lamu lahu samiya to mu dawo ita kuma ya abin da rabbus samawati wal ardi wama bainahuma wani tawhidi ne rububiyya ubangijin sammai da ƙarshe da abin da ke tsakanin su rububiyya kenan fa abuduhu uluhiyya wa tajil li ibadati uluhiyya ayyo hal ta'lamu lahu samiyya asma'u wa sifat in kan lura za ga wannan asma'u wa sifat a kan jere wanda ta jera ba a jere da yake ita ce kamar ya rububiyya uluhiyya asma'u wa sifat ita kuma wannan sai ta fara da asma'u wa sifat sannan uluhiyya sannan rububiyya haka ne aiko to ga wannan ayoyi biyu sun ce ka dalili akan cewa lallai wato Allah maka kun tin dalili kiraye ne ba wanda ya tantance abotawa in jiji ne ba dawo mukulisi lahu bi almu wa ibi la muqari wato bi annahu la ilaha illa hu alhamdulillahi rabbil alamin ibn jarir da bai yana cewa jama'atun min ahli al-ilm ya'muruna man qala la ilaha illa Allah mafi yayo ba guda ilimi suna umar da duk wanda yake la ilaha illa Allah wa ayyaka bi ahadi alhamdulillah rabbil alamin ya kare kankanta da wannan kalmar alhamdulillah rabbil alamin amala bi hadhihi al-aya dan ya bari da wannan aya an samu ruwaya daga Abdullah da Abbas yana cewa duk wanda yake la ilaha illa Allah bai yakun ala akariha to yazo bayan da alhamdulillah rabbil alamin shine fadawo mukhlisina lahu dina alhamdulillah rabbil alamin akwai ruwaya daga Imam Ahmad an Muhammad bin Muslim bin Badr al-Makki yace Abdullahi ibn Zubayr yana cewa a ƙarshen kowace sallar sa idan yi sallama ce ki la ilaha illallah wa amru la sharika la lahu al-mulku wa huwa wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahu an-ni'matu wa lahu al-fadl wa lahu al-thana'u al-hasan لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون yana faɗan wannan sai kare yana cewa wa kana rasulullahi yuhillu bihin dubura kulli sala yace annabi ne yake faɗan wannan karshen kowace sallah duk da yake a wato zikiran bayan sallah ya san wannan zikiran an gane ko musulun ya rawar dula Abu Dawud da Nasai saboda haka yana da kyau mutum ya rike da wannan to shine Allah ya yi da bizna قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين الله رأوه جزل يدي قل جميل سويني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله أم هنالي أم هنالي أن أعبد الذين تدعون من دون الله bauta wa waɗanda kuke bauta wa koma bayan Allah lamma ja'a ni albayyina lokacin da hujjoji suka zo mun yau rafi daga ubangiji na wa umirtu an umarce ni ne an uslima ni kauya na da rabbi alamin ga ubangiji da sai Allah ya yi والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون الله بره في الجنة هو الذي خلقكم الله يجيك وانا يهديكم من ترابي daga turbaya kaga asalin annabi adam ne ya ayu annabi takuran bakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام هو الارحام ان الله كان عليكم رقيبا to wannan kaga sai in Allah ya gaya mana ya halitti annabi Adam alaihi salatu wassalam daga turbaya cewa shi ya halitti ku daga turbaya ba ban mu kenan thumma min nutfatin jannan tuban mani ne duka ƴaƴansa shi da za ka ga lokacin da hadisin Isra'ila da Malik bin Sa'sa lokacin da annabi aka Isra'ila lokacin da yayi zaba ta daya ya haɗu da annabi Adam alaihi salatu wasalam ai ka ga cewa yake shi marhaban bihi ko ba da lada zuwan kana shine kalmar da ya faɗa amma da yaje sama ta biyu kana kuma wato masoyina amma da yaje sama ta biyu idan da annabi yaya da annabi Isa shi kuma a wannan karan ka ga kai ba ba kana suka ce wajen suka yi madalla da annabi kuma dan uwan mu domin su ma ƴaƴa ne da annabawa sama ta uku ma da yi tarar da annabi Yusuf shi ya zama da uku na yi kungiyo shi ya zama da uku shi ma abin da ya faɗa ke a sama ta hudu da ya zai ta da annabi ya salama sai ka ji ne jin lani yanzu a sama ta uku annabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam daidai kada annabi Yunus alaihi salatu wassalam ko a sama da hudu a sama da biyar ba annabi Harun a sama da shida eh annabi Musa sama da bakwai annabi Ibrahim masha Allah ai haka ba ka wani zauki na cikin kokolwarsa to kaga annabi Ibrahim ma da aka bi shi ma cewa ya dana to ba an ce wata abu anbiya da annabi Adam da annabi Ibrahim duk ka suka kira annabi Adam Ibrahim amma sauran annabawa ko ne cewa suke madalla da annabi kuma dan uwan mu domin duka ƴaƴa ne eh to saboda haka wannan dini wannan irin wannan sai ko lokacin shi kake kai da ai ka aje shi kawai saboda ya zanto kana tadabburi a kai yaron da ka yara magana tambayi ko duwatin isra ba ni ban lafiyawa ka tuno irin wannan ko iya wannan kai tadabburi zai ma amfani sosai da sosai cewa da aka yi zaman nan bagaji kaza da kaza yaji kuma min nutuba kuma min alaqatin sannan kuma daga nan daga tukon mani sai kuma ni sai gudan jini jini ne kawai jini wato alaka damar gani an fahimta da kyau ko sun bai furiji kum ibla sannan sai Allah ya fitar da kukuna jariri kaga iblu jariri ne yake amma kuma ya ce yukhriju kum an kawo shi da jami me yasa saboda iblu tana daukan jami tana daukan mukhrij zaka ko ina zaka iya sarrafa ta wai da wannan da atfalu minkum al-uluma kaga al-atfal an kawo shi da yawa iblu daya ibulani atfal kuma da yawa to ibnu yana iya zuwa ya wuce shi a dabatar ya zakin zuwa da lokacin nan ku tuno mun kita a awi ibnu alladina lam yazharu ala awratin nisa lam yazharu ala awratin nisa ibnu alladina ana ga ji a ibnu alladina ina ba kun gane kaga da yake yana daukar jami'i ya ga sai alladina lam yazharu ala awratin nisa dan kuma saboda ko ina yana iya zara ba ji ala a cikin yazo da ma'anar adaba yaji ne abin da yake yin kawo in ma li tablugu akidakum kana ku kai ganiya ya kara nawa ne ganiya shi ne kara 40 zuwa 49 eh ko 35 zuwa 49 to mutum yana kan wato ganiyarsa har yanzu ba tsoho bane shekara talatin da biyar zuwa arba'in da tara sai Allah ya ce sun ma bisa kuno shuyuha daga nan sai ku zama tsofaffi ita kuma tsufa kala uku ne hawa uku ne daga shekara hamsin zuwa hamsin da tara shi ne marhalar farko shekara hamsin zuwa hamsin da tara marhala ta farko a tsufa kenan tsoho mai lamba ta ɗaya sai kuma daga sittin zuwa 69 zuwa 79 shi kuma tsufa kai kaji ne daga 80 kuma zuwa kasan ne tsufa kaji ne shi ne wanda ake yi cewa gaba daya akwai da jago amma tsufa mataki ne guda uku 40 da 50 zuwa 59 shi ne kajin farko 60 zuwa 79 a kaji ne yuni ake samun shekarun da ɗan fadi sannan daga nan kuma sai ta bada shi za a nan yake duk wanda Allah ya sa yake kara sai Allah ya gaure ma an gari eh an gaba yake ma an gari ke kara um um cikin ba duk abin da ya gabata ai ma amma an yanke ma an gari kamata ya ce kara bin Allah ka sallama wa ubangiji to kana a wannan marhala ba kowa ne a marhala ta farko da ta biyu za ku gaishe rabba lafiya lau ba kowa bane wane mutum wane mutum ai wani za ka tun wani din zai fara ne tun daga arba'in da za a fara ba shi wani cewa karka ci kaza kuma ka rika kaza a ta abu ne nauyi ka zo ɗauka sai wani cewa alif ya haƙuri domin karka ci kaji cewa kana da ƙarfi wani abu ya motsa fa ya motsa kenan shi ne problem domin kai giristin ke yanzu ba irin wancan bai wannan giristin babu wanda ba wani likita da yake dawa da wannan giristin babu shi ta komanda yake da zaro ta komanda fa 70 70 amma kuma da karfin da ake gode wa Allah eh eh da ba irin wannan abin da yake nuna shi ne tsara gode wa Allah cewa a marhalar da kake sai ga to alhamdulillah a gode wa Allah mutum ya kai wuce shekaru amma ya ce kwakwalwarsa ras sannan kuma abubuwa ne da yawa sai kin tunanin da yake alhamdulillah ana kawo shi da ba dan ka tuna da gode wa Allah abin da da yake ko to wannan shi ne Allah ya ce sun malika sunan shi yuha sannan sai ku zanto wato da tije wa minkum daga cikin ku akwai man yunda wa fa ko da ake daukar ransa ni kabul duk kafin da ke wannan marala ta arwayin din ko kafin da kai in ba na farko ko na biyu ko na uku ya dauke ransa haka wanda fa Allah ya nema ka fili ne cewa kai da kake rawa kai ka gane cewa a kowace irin kowace irin marala Allah yana ɗauka mai ba sai ka yi wani shekaru da yawa ba ya ɗau jarirai ya ɗau wanda ba zai zo cikin ba sai ka aura ka gani a gidanku in ba yi a gidanku ba sai a maƙotanku ko a danginku ko a unguwarku ko a garinku duk an yi irin wannan a kilas na ɗin yanzu nawa ka rasa ba ba ƙananan shekaru ba banda banda ba manyan ranar muna hira da da kabirawan da ke cewa a waɗanda suke ƴan ajin da yake ko saura su uku yanzu gaba ɗaya wannan kilas na ɗin nasa wanda suke da na tambaye shi nake kuna haɗuwa irin wannan taron da ake nau'in ruwan da yake suna zuwa yake a bayan saura su uku kawai gaba ɗayan su su kaza adadin su to kaga wannan ai wato wata baiwa ce da zaka rika gode wa Allah kan domin kai ba komai ka ba Allah ya ajiye ka ba kuma sannan har kana da ake kira da abin da zai ba da baka da'awa idan yayi yarko ne muna tafiya da jira ba da labarin da shi shi kaza da da Alhaji Abdullahi yake kai da shi shi saboda akai kaza da kaza yadda ne mun da yake yarko ne a bala aje a gode wa Allah to shine muke addu'a Allah ya ba mu tsawon kwana ne amfani domin wani Allah zai ba shi tsawon kwana kuma ga lafiya amma baya bin ta to kaga wannan ɗan shiga uku domin jirgi ne ƙara tara ko kuma ga shi yana nan amma kuma shi ba a duniya ba shi ba a lahira ba gaba ɗaya komai ya tafi Allah mun gode ba to saboda haka shine sun bari sai kunu wa minkum man yatawaffa min qablu wa litablugu ajalan musamman dan ku kai zuwa wani adadi ajali wanda Allah ya sanya wa duniya cewa shekara kaza za ka yi a duniya to iya kace ne shekarar nan da yi ya kai kamar an dauke wuya sai a dauke ka kawai wala annakum ta'qilun kuma Allah ya ba ku wannan aduwa din ne don ku zama masu hankali ya rika jin jinjiri cewa kullum mutum ya rika tunani kar ka rika ganin cewa ya zai yi karar kaza a'a ya rika tunanin cewa ba zai iya wato zai yi wuriwa ba ba ma zan yi aure ba zan mutu ya kamata wata za ta rika wannan tunani to sai ga yaran ke babu anya zan ba ya aure zan mutu kuwa idan na aure zan samu yaya irin wayannan to jinna da yaya biyu uku to zan ma ƙara wasu kuwa kullun garga da lani sai ka ga burin ka na raguwa sai mutum ya zauna kalin kalin yana jin tsoron Allah maka wucin sai ki ji wani Allah kun dace ne sai Allah yake
والذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون Allah yake huwa alladhi yuhyi wa yumiitu shine wanda yake rayawa kuma ya kashe kun go da yake ba da Allah ko shi yake rayawa ya kashe da ya ba rayawa da kashewa a hannun mutane da kowa ko haushi mutum yake yi to za ka ji kare kuwa shi ba ta hannun sa kawai shi yake rayawa kuma ba za ka ji Allah ba mutum bane da za ka je ka shiga shi kace za ka ba ta kashe wani shi yadda za ka gurin mai gobe da nisan ka da bokaye da yan boyi sai ya ga dama zai mutu ka tafi rijar ka tafi kaza ka je duk inda za ka ka je ka baru ka je tafi duk gurin bokaye kala kala amma Allah yana so ya ci gaba da rayuwa ba kai ka da yiwa abi ka gani yadda Allah yana so wannan da aka yi tashi ba wanda sai da ba suka kwanci suka tashi da Allah yana so su dawo ba sun dawo sun dawo duk da yadda suke suka baki cewa kashewa su yi shi kaza amma Allah ba da hujjar sarki yanzu ambaliyar ruwan da aka yi wanda yake wanda aka yi ne yake gaya ba wanda aka yi na kwanan nan din nan yace akwai matar da ruwa ya dauko tun daga wani gari ya gaya mun gari yace wallahi kilomita ta fi nawa da ita da jaririn da a wani gari aka same shi duk ba su mutu ba da jaririn bayan ta ita ruwa ya zama abin da zai zuci irin wanda duk da sauran da ruwa ya taho da su sun mutu amma ita wallahi ya tsara tana nan wane mutum wane mutum to shi ne yi wa yi mutum eh da sauran su ga mutu wane mutum eh ya maka ne ya rike Allah akbar wane mutum to kaga yi wa yi mutum kenan Allah akbar to haka yake idan Allah bai sa mutum zai mutu ba ko me zai faru ba zai mutu ba ita ba wannan din maganar da ake sai mun yi kamar ta kusa sati ba shi ba za a wannan ne amma Allah ba zai mutu ba jaririn kaga dai ga jariri hasbunallahu wa ni'mal wakeel na ruwan Allah ba ma haka aka same shi da ran to bai za ka ga amran da Allah ya zartar da wani al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun abin da yake cewa da shi kawai kun ka kace fa kun zai kana kar ka dauka wai cewa da al'amari ne idan ya roki Allah ya ce kun a kafin kaula da ta dauro nono kawai da ya nufa shi zai ba shi ne yake ba da ya nufa shi zai ba wannan gurin da kaji an cewa Allah ya halitti wato sammai a kwana shida shi su take a yaro su matsawa Allah ne shi kuma dan a koya ba gun abu a sanin da ni kai da ni ba wai dan Allah wai ce kawai da kasar ta kasance a kwana a to yanzu a ba bai a kwana shida akai yanzu wacce ma'aikata kake da ita za ta iya ciwo ne ba Najeriya da katanga a sati daya a shekara a ce a kewaye Najeriya da katanga kawai an ba shi da shekara wani shekara ɗaya ta kewaye Najeriya da katanga kasuwa yawa shi ne abin tambaya ai kaga dawa ba ni ne ba da kwangila ba ni ba kawai mu dade ne cewa a sai a yi wannan ka ji tambaya ta farko ma ce sai ina za a fara ato saboda ka ga ya wannan sai ka san cewa Allah madaukakin sarki gani wani ne ke shi ne fa inna ba ya kula da hukun da kun sai Allah ya ce da abin da kasance kuma ya kasance mu je zuwa wai ina ta da ne ko za mu karasa na'am ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن لا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون Allah madaukakin sarki yace alam tara ila alladhina yujadiluna in baka ganin waɗanda yujadiluna ko kuma baka da masani akan wanda ke mutu fi ayatin nan dangane da ayoyin ubangiji madaukakin sarki mun faɗa al-ayatul qawliya al-qadariyya ko kuma al-ayatul shar'iyya al-ayatul qawliya al-qadariyya sune wato abubuwan da Allah ya halitta misalan da muka yi wannan sama da ƙasa halittar mutane irin abubuwa da wanda ba shi kanka mutuncin daurin sa daga kaza zuwa kaza zuwa kaza zuwa kaza duk baya duba akan wannan shi ta Allah yake wa fi anfusikum afala tubsiru akan kawo kan ku ba ku gani mutum ya dubi yanayin sa yake yi jama'a abu da ma cikin ka ga yadda cikin ka yake ne da Allah ya sarrafa shi afala tubsiruna ba ku gani ba ka gani yanzu wani ya tashi mutuwa ko ya fara wata rashin lafiya ruga ake da gudu a cikin oxygen a kuma kalamar domin Allah ya tsaye ta ta iska wane mutum ya tsaye da yana so ya ga za ku dabaru ku ya za ku yanzu amma kaga arha mutum yake jan oxygen arha inda Allah zai ce kowa bari zai baka kuɗi amma kowa sai ya ce oxygen wallahi da aka mutuwa za a domin garin su ya ce hudu za a rike har aka ta mutane to amma kaga sai ubangiji wani hukuncin sarki ba kwa duba duk ba ka duba zuwa ga wanda suke mutunta ayoyin Allah ko kuma da ayatin shar'iyya Allah ya ce kar ai kaza kai kuma kai shi ne shar'iyya kar ka auri iyayenka ko ka auri muharrama ka kai kuma kai shi ne shar'iyya Allah ya tsara ba ka ganin yadda ake kautar da su ai hankali na ja faɗa wannan cikar hankali shi ne ka iya gano cewa lallai ubangiji da ya halittun sama da kasa shi ya gabata shi ne hankali yasa a baya na gaya muku cewa duk irin yadda mutum ya kai da ilimi na zamani amma an bai gano Allah ya kamata a bauta wa to jahili kula ba gairan lahi ta amuru ta amuru ni a gudu ayyuan jahili yace ga ya mutu wani Allah kuke umarta ta da bautawa ya ku jahili shi ne duk wanda baya bautawa Allah to jahili sai kan mai ilimi shi ne wanda yake to shi ne wanda yake wato bibiyar alfin Allah kuma ya gano girman Allah da da Allah yake ne alladina kazzabu bil kitab shine wanda suka kanyata littattafai alif da lamu din shine wato ismul jin jinsul kutub ke duk wanda ya kanyata a taura kadai ya kanyata jinnu da wanda Allah ya sauka qala nasu ummatan wahidatan fa wa'atha Allahu an-nabiyina mubashirina wa mundirina wa anzala ma'ahum al-kitab duk annaba Allah ya sauka musu da littafi da zarar ka kanyata littafi daya to ka gare da littafai duka shi za muke wannan bayanin ko jirgi inda za a je kiyama a ce ba mai shiga aljanna sai wanda ya imani da injila to da kiristoci da musulmi ne za su shiga ta aiki wanda ya wuri don ba zai da bakal ba inda za a je kiyama dai ba mai shiga aljanna sai wanda ya imani da taura sai da yahudi da musulmi ne za su je domin duk mu mun yarda da mun yarda da injila mun yarda da taura amma za a je kiyama sai ba mai shiga aljanna sai wanda ya imani da alqur'ani mu kadai za mu shiga domin su wace yarda da shi ba shi kuma Allah ya ce la nufarriqu baina ahadin min rusuli in baka yarda da annabi ta wato duk annabawan Allah baka yarda da su ba duka in kana so imanin ke zama cikakke to sai ka imani da annabawan gaba daya dukan su yadda ake imani da annabawan jumlatan wahida haka ake imani da sahabban annabi jumlatan wahida ba a warewa ka zo ka ware ka ce ka ware sai na alibar da sauran ƙarya kake yi ka ware sai na abubakar banda sai na alji ma ƙarya ce gaba ɗaya sahabban annabi alaihi salatu wasalam su ma sai ka yi da su duka waye da man tafiya da nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa bada ala zalik wanda ya gabu da annabi ina faɗa wannan kalmar wanda ya gabu da annabi ba wanda ya ga annabi ba domin Abdullahi bin Umar bakin bai ga annabi ba kuma zahiri ne haka ne wa zuwa guda su fito sun sauka a gaba a bar sa wata wallahi an ja'ahu a'ba akan Abdullahi bin Umar bakin ta sauka a wanda ke wanda ya ga annabi kafiri wanda ya gabu da annabi alaihi salatu wasallam sai shi abin da Allah yake gaya mana cewa allazina kallabu bil kitab shine wanda suka karyata littattafai jinsin littattafai gaba daya wa bima arsalna da kuma abubuwan da annabawan da muka aiko yau rusuli wa bima arsalna bihi da abin da muka aiko da shi rusula da muka aiko manzannin mu ne shine wahayi wahayi da tsaro da shi sun karyata gaba daya duk maganganun su da suke faɗa ta suke karya ne sai Allah yake fa tawfa ya alamu sai da sannu za ka gani da sannu ma da yake haza ta hadidi kari wannan wato tsoratarwa ce mai tsanani wa wa'idun aki sannan kuma narko ne wanda yake mai karfin gaske min rabbi daga ubangiji jalla jalaluhu wanda wato girman sa ya ya ya girmama ya wurin kasa haula li haula ga wa'annan kamar da Allah yake faɗa da cewa wani yawma idin lil mukazzibin lalle azaba ta tabbata a wannan ranar lil mukazzibin ga masu karyatawa sai Allah yake إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجون الله يجي إذ الأغلال أو أنما أنا ذا يا موسى الأغلال في واتو مدينة ويا ɗaurin wuya ɗaurin butan bala Allah ya aure shi ne ku zo ku gundu haka za a aure hannu yadda ka zanewa kaga an yanka a ciro kafafuwan nan a danna cikin kan to haka za a makale hannayen ka haka a cikin wuya a daure shi al adlan fi alaqihim awiyan yalla yake wata lafiyar da kuma takarai takari waɗanda za a sa yushabuna za a rika jin za a daure su a jikin wato takari ana jin kuzuhu fa kuzuhu thumma jahima sallu yalla yake thumma fi silsilati zar'uha sab'una zira'an fasluquhu khuduhu fagulluhu kudan aiki fagulluhu maza daurin butan mala thumma jahima salluhu da nan ku kora shi a wuce a cikin wutar jahannama to cikin wutar jahima thumma fi silsilatin da nan ku tashi a cikin silsila ta gari zarwa wanda tsawon ja saba'una zira'a ya kai zira'i saba'in zira'i kai kai kai mita nawa kenan sai ga wala in jiya za a samu kagani za a samu ato to tsawon ya kai jira'i saba'in fasu ku Allah ya ce ku daure shi kaga ba ta cewa ɗan maryam katul aqaliya ba ta cewa ya hankali ba zai karba ba to wannan aya ce ta rutan hadisi ne ya rubuta ce hankali ba zai karba za a mutum azaba da wurin jahannama ba to ya za ka yi da wannan tsaurin buta malam kuma za a daure shi da kakari wanda tsawon ya kai jira'i saba'in shi ma ya hankalin kan marashin nan bai karbe shi ba yau wato kaga jira'i ba ba faɗi irin nawa ba kai ce domin sun ce da hankalin ke aure abu to a nan da Allah madaukakin sarki ya kawo wannan ya za ku yi aya ce kuma kadiyatu subun kadiyatu bilala ita kuma ya za a yi da shi ne Allah madaukakin sarki ya ce bil amini za a sa ta a cikin ruwan zafi shine bil amin tafataccen ruwa sun mafin nari sannan kuma a jefa cikin wuta yadda rura a ƙara rura wutar shine yadda rura za a ƙara rura ta Allah ya jihadi jahannamu allati yukadzibu biha al-mujrimun yatufuna bainaha wa bain hamimin an wannan ita ce jahannama da allati allati yukadzibu biha al-mujrimun wanda masu laifi suke kayyadawa da ita Allah ya ce yatufuna bainaha suna kewayawa tsakanin wannan wutar wa bain hamimin da kuma wani tafakkiyar ruwa an wanda yake boiling point ya kai matuƙa shi ne an ya wuce ɗari wane mutum an gane ko kwari ayi ala ya rabbi kuma su kan jiwa dan Allah madaukakin sarki ya kuma gaya mana sun mai ma inna marji'u ila al-jahim a cikin suratul safat lalle makomar ita ce wutar jahima wa ashabu kimal ma ashabu kimal fi tamumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridun wa la karim dan yake kuma innakum ayyuha dallun al-mukaththibun haddu anaka la aqiluna min shajarin min zaqum famali'una min halbudun وشاربون عليه من الحمير وشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين Allah ya ce nan shi ne kuma sarkin su ranar sakamako su wai ita masu laifin inna shajarata zaqum ta'amul azim kalmul yabni fil buduni kaghayi al hamim Allah ya ce khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'sihi min adhabil hamim duk innaka antal aziz al karim inna hadha amma wato ma kun tun biyi dan da wannan shine sakamako abin da kuka kasance kuna kokonto a kansa ina ga zamu tsaya nan ba dawo baya abin da kuka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wannan muke kuskure Allah mu dauki sarki ya yi mana na dauka za mu iya kammala sura gaba daya kana roƙon Allah ya suna da jawa da kofin da madaukaka muna tawassuli da ayoyin da muka bi Allah ya biya kowa bukatun sa da kai Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon munja Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da suna da jawa da kofin da madaukaka waɗanda suka riga mu biyan gaskiya iyayen da malaman ma da hadisan su da gaba idan da mu da Allah ya samu cika da imani wannan da ta ba Allah da wani da lafiya Allah ka ba mu shugabanni na da suna kwana da suna da kyawawa da kuma da wata suka Allah kada ka bamu da tsaro kawo ka Allah ka bamu da tsaro shi ba ga rauni ne ne suna kwana da suna da kyawawa da kiyaye mana da kan mu shora ta an amri ya wanda ta ta auya ga wajen da dawo ta ko Allah Allah shi da lawa Allah ta tsara da babu a cikin duniya da lafiya wanda ba za mu iya wa Allah kiyaye mana muna kwana da suna da kyawawa da kuma da wata kawo da ke mana kiyaye da duniya da ke da kyawawa masu neman aiki da sana'a da jari Allah ka taimake su. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.